أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أمنا cikin kistar gwagwarmaya da aka yi tsakanin shawarar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa mala'iku cewa yana so ya sa maimakon sa da wanda zai wakilce shi a bayan kasa bayan ya ba su shawari mala'iku sun san an taɓa yin wata halitta kafin annaba adam wanda suka zo suka yi bara suka rubuta shi sai suka ce a'a ubangiji a tajal biha man yusri biha wa yusri jama'a wa la yusabbihu bi hamdi wa nusabbihu lak qala inni a'lamu wa la ta'lamu inda Allah ya shawara ba ubangiji yanzu a sanya a bayan kasa wanda dan sun na su yi barna daga cikin barna su zuba jini suna kashe yan uwansu ga shi muna tsarkake kawai da tasiri wanda ya sa suka ba ka saboda sun san an taɓa yi ka san wai ba a yarda ya ba ka yi mutum sau bi a rami da ida to su sun kawo hankali saboda abin da ya fara a baya duk wani da shi ya san baya ya san lokaci ya san kuma gaba sai ce eh na san abin da kuke nufi eh ya alamar kuna tsoro ne kan abin da ya fara a baya ya faru to ni na san abin da ku sani malamai suka ce daga wannan aya za a tabbatar a shi su ma mala'iku ba su san wasu abubuwa ba sun san su wasu abubuwa akwai abubuwan da suka koya gare su kenan Allah ya halicci wannan halitta ya fara ya hura masa rai ya zauna a inda ya zauna kafin a shigar da shi a aljanna ya zauna a cikin aljanna yana zaune cikin kwanciyar hankali da jin daɗi can bayan wani lokaci da ba a faɗi adam ba sai Allah ta baraka wa ta'ala sai ya halitta masa mata daga jikinsa sai aka halitta daga jikinsa aka ce mata hawa wai an fitar da ita daga jikin abu mai rai alhayi alhayatu shi ne rayuwa to tun da aka tsago umara a cikin da annabi adam sai aka rada mata suna hawa daga ƙarshen ƙarshe na ɓangaren hagu ƙarshen ɓangaren dama in ka duba raga guda kuma sha amma ƙarshen ɓangaren hagu sai ka guda kuma sha saboda an ɗauki ɗaya daga cikin mafi ƙanƙantar da shi aka hana shi umara hawa da cikin annabi adam bayan an sama cikin gida bai san da ake shi kenan yana cikin tsakanin barci da gangadi da ya buɗe ido sai gama ce ƙarau a gabansa kyakkyawa kuma sai aka sa masa irin abin da in namiji balagagge ya gama ce zai ji yana san sai aka sa masa kake shi kenan sai bukaci zai taɓa jikinsa inda zai an kawo kusansa kuma an sa masa wani abin da ake sa jikin maza sai mu tashi zai taɓa jikin sai Allah ta bara ko ta'ala ta aka ce ma kar ka taɓa jikin ta yana kar ka taɓa jikin ta hatta to a je sadaqa ai ba a taɓa jikin mace ko da an ba ka yin an gaba komai sai an ba ka sadaki Ƙara sai a rabu adam ya ce wa ma sadako ba. Menene sadakin da za a ba wannan mata? To a aljanna ba kuɗi ba kayan kuɗi. Dama sadaki da abu ake sadaki. Ko kuɗi ko kayan kuɗi ko da ke hasa yake kasar ta yi mai kuɗin kawai ake ba. Dana in kai za a ce za a ɗaura aure ta ce an ba da kasar. To zai zama mutum in ba ta nan ba da shi da in ya buga kuɗin kasar sai ga ya nannin ka zara kin sau da yawa gare ba da dubu talatin ko arba'in ko amma an ka sanar da sai an aure to abin da ake zara kin da shi ne ko kuɗi ko kayan kuɗi amma banda aiki ba na haram ko mutsa yanzu misali ka ce jaki yana fama ba shi da lafiya ko doki ba shi da lafiya ba ya ta ba da rai in ka ba da zarakin jaki ko doki ba shi da lafiya idan zai mutu ya zara ba za a yanka haka ba a ba da tsanaki da kare ba a ba da tsanaki da alade ba a ba da tsanaki da kasan kasan na giya ko da kasan kasan ɗin giyan ya kai naira dubu ɗari to ba a yarda ba da tsanaki ba saboda saboda haramun ne a sha giya to shi kenan tun da ba kuɗi ba ka kuɗi sai Allah ta ba ku ta'ala ce sai ka ba da tsanaki yace ba ce ne ne tsanaki ya duba sai ya ga dukkan shigar bikin aljanna duk wani abu a cikin aljanna sai ga ana rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ya ce ubangiji wani ne ka haɗa sura ta sunna da kai saboda kana sai ce wannan din sai ka masa salati uku ko ko sai ka masa salati ishirin ka masa salati uku ko salati ishirin shine za mu fara maka shine sadaki malamai suka ce annabi adam ya samu sadaki mai tsada ai ko salati ko salatin annabi ɗaya aka yi a ina ga ya fi shanu da yawa yawa ya fi galkuna da yawa to shi ne a wata ruwa aka ce sai uku a wata ruwa kuma sai salati ishirin idan an ce yanzu an ce ai salatin annabi da zaka sai kan mutane sun ce a'a kawai ai salatin annabi ba sai ka ce kaza akwai ana samu to ai ai komai yana da adadi in ka ce ai salatin annabi daya ka ga kamar ya ya zama ka kamar ya zama da yawa amma in ka tara mutane za ku aka ce ayi salatin annabi goma goma ai kaga tsaka tsaki ne annabi kuma ya ce afdalul umur awsatuha mai ci a cikin dukkan al'amura tsaka tsaki to yanzu akwai wanda in ka ce ayi salatin annabi goma goma wai ka zama dan kauye kai ba dan zamani ba wanda suke yawo su suna ganin haka sai dai kawai ka ce ayi salatin annabi to ya akai anan aka ce ayi salati wa annabi annabi adam ai uku ko ai 20 me yasa ko ko da aka tashi manzon Allah aka aka aka ce aka ce yana yana istighfari kullun a takeice tattare da baya laifi saboda koyar mana an ce yana istighfari sau 70 a wata ruwa ana yana istighfari sau 100 to me yasa a ce annabi kawai istighfari yake ba sai da aka ce sau 70 ko sau 100 ko ko annabi ya ce idan aka idar da sallar farilla sai ka ja charbi 33 kai tasbihi subhanallahi 33 kai walhamdulillah 33 kai Allahu akbar ka cika na darin la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir an ce duk kurakuranka an yafe maka ko sun kai kun farce ku me yasa aka ce 33 uku ashe man ai tasbihi kawai kaga wannan wani abu ne daban na na san zuciya ko kwana wata manufa eh komai ko ko da aka tayi sallar azhar ai sallah kawai sai aka ce ai raka'a hudu da aka tashi la'asar aka ce ai sallar la'asar aka ce a raka'a hudu magriba ai uku isha ai hudu asuba ai biyu a ce man kawai ai sallah wace ai adadi ko da aka tashi aka ce za a yi idda sai aka ce ai jini uku to me yasa a ce man kawai ai idda ko ko in mutum mijinta ya mutu a ce man kawai ta dan zauna sai ta gabata ciki sai aka ce arba'atu ashrun wa ashra wallazi tawaffawna minkum wa yazrun azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ai da sai a ce koi ki je ki zauna in mijinki ya mutu sai kin samu lokacin da kika tabbatar baki ciki sai ki je ki aure kawai komai yana da adadi komai yana da ƙa'ida amma yanzu ana an dubula wala abin wani abu ya zo ya shiga ciki to shikenan da yayi wannan salatin annabi sai aka ce to an aura maka ita ya ci gaba da zama da ita cikin kwanciyar hankali ba saɓani, ba faɗa, ba zagi, ba duka, amma fa bai san san da aka halarce ta a jikinsa ba. Malamai suka ce meye hikimar? Hikimar da ya sa suka zauna lafiya sanda aka halicce ta da kashin karshen kashin hakarkarin lahagun din bai ji ciwo ba da ya ji ciwo da ta zama abokar gabas to amma ba ciwo ba zafi haka salin kalin sai kawai ya ganta to shi yasa ake zama lafiya tsakanin mata da miji amma da ya sha wahala da ba za a yi hakan ba to daga ƙarshe dai wannan iblis ya ta musu wannan wasan da aka ce karce wannan itaciyar kamar yadda muka zance jiya to da suka ci wannan itaciyar shine aka fitar da su daga cikin aljanna to bayan an fitar da su sai aka gaya masa wasu kalmomi fatalaqi adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi shikenan sai aka yi talaki sai aka sanya wa annabi adamu daga ubangijinsa kalimatun wasu kalmomi alhama alhamahu iyaha wanda Allah ya kimsa masa a zuciya shikenan da yawan nan kalmar ko kace fatalaqi adamu ko kace fatalaqi adama kowanne ana iya karanta shi da shi amma kowanne fasarar ta daban ne in kace fatalaqi adamu to annabi adamu zai zama fa'ili shi annabi adamu shine ya dauki wannan kalmomi in kace fatalaqi adama to shikenan annabi adam ne aka kimsa masa kalimatin kalmomi daga ubangiji shine rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yana fada yana fada yana fada shikenan min rabbihi daga ubangiji sa kalman fataba alaihi sai Allah ya karbu tubarsa shikenan Allah sai ya fi masa koda ba laifi bane a zahiri kamar laifi ne amma a koye din ai ba laifi bane inda bai dan ci wannan itashiyar ba da ba za a samu dalilin saukawa duniya ba in ba a sauko duniya ba ko ba za a hayayyafa ba kaga kenan ashe a zahirin zancen kamar ya yi laifi amma a ɓoye a haƙiƙa bai yi laifi ba a shari'a kamar ya saba tun da an ce kareci amma a haƙiƙa da al'amarin yake to bai yi laifi ba annabi adam shi yasa in ka ce wa asai adamu rabbahu fa gawai sai ka ce sun batta bihu rabbuhu fa taba alaihi wa hadi to malamai suka ce menene hikimar da aka ce sai aka masa talaki sai aka sanya masa wannan kalmomin da ya kada yayi wannan fadin shikenan sai Allah ya karbutu basa me hikimar hikimar da karatu na alqur'ani da karatu na gyaran addini da sauran ɗariƙu na bayan Allah mutum shi kaɗai ba zai ce ya gani a littafi zai yi ba sai an masa talaki tunda manzon Allah din ma an masa talakin alqur'anin daga Allah zuwa Jibril zuwa ga shanan Muhammad to saboda ka ashe fatalake kalmar nan talake wato an kimsa an ciro wannan an ga masa wani abu ne na ladabi yake nuna wa abu tsari kenan amma yau in kana kana jin larabci idan ka je ka da kasuwa sai ka sayi littafi sai ka karanta amma rabi ka fahimta komai hazaƙar larabcinka in dai a kasuwa ka saya baka je ka samu malamin ya koyar maka ba to rabin abin da aka sa a littafin ka faɗa yana daga cikin abin da ya lalata karatun na ilimi na yanzu mutum ya je makaranta dan iya larabci yadda ya samu dan kuɗi sai je sai ai nazo naje na so littafi idan ya so littafin kuma karata da zai yi bai karanta shi a gun asalin malaman da suka san shi ba saboda haka rabi ya samu ko ba ladabi a cikin sa bai bi wannan ka'idar talaki din ba daga wana zuwa wana zuwa wani ta sai imamu maliki malaman duniya kaga sai da ya karatu agun su abu hanifa ta imamu shafi'i kaga sai da ya karatu agun imamu maliki saboda haka ka'ida ne ka sai littafi kawai ko ko kace kai ido zaka dauki qur'ani ka haddace za a ji barna yanzu zaka kace ga izkuna zaka zaka ji zaka ji kana cewa ali dama in aka sake maimakon li adama zaka ce ali dama to wannan kaida da fatalake adamu din sai aka masa talaki aka kimsa masa wa'annan kalmomi to wannan shine yake bi a wajen sirrin bada azkaru wato ibada da sufaye suke bayarwa saboda ka dole ne sai ka sai ka je ka gurin wanda yake da izini in karatun littafin ne in ƙur'ani in ku auradu na na sufayen ne sai ka je ka kace ina so a bana izinin abu kaza in kai wannan ibada ko kai zikiri safa da yamma ko kai istighfari ko kai salatin annabi ba a wannan malamin kai ba ba a wannan shehun da ya kawo kai ba a'a ibada ce kai a Allah ba a bauta a wurin Allah sai a Allah amma dai izini yana yana da kyau kuma izini abin da ake nema ne hatta tsakanin aure da aka samu da da auren da zaman da aka yi aka samu da ba aure ai auren izini ne kawai ko yanzu in ka dauko sadaki kawai ka bada kace ni bana bukatar kowa ya ji kaga auren bai yiwu ba dole aure sai an samu abubuwa wajen guda biyar kamar yadda malamai suke faɗa to saboda haka idan ka je ka karɓi wannan izini a gurin wannan malami mai izini shikenan sai kai abin sai ya amfane ka amma in ba kai da izinin ba ko ya amfane ka ba za a samu amfanin mai gamsashe ba to shine talaki kenan daga wane sai wane sai wane shi wanda zaka je baka izinin idan azkar ne na sufaye zai ce to na baka izinin kai abu kaza da safe kai abu kaza da yamma amma zaka yi ibada ne wa Allah amma da izinin wane da izinin wane har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan abin da ake nufi kenan kuma wannan shine yazo hatta na ilimin zamani yanzu idan ilimin zamani a makaranta ka gama digiri ko sama da haka sai a ce ka je kai littafi akan abu kaza in kai littafi akan abu kaza in ka rubuta kana rubuta ka rubuta doctor ko professor in zai duba sai ce kai ka ce abu kaza wani wani malami ne a cikin malamai kwararru na wannan farin waye a gunwa ka ciro sai ka faɗi sunansa kuma in baka in ka faɗi sunansa sai sai ce a wannan littafi kuma shi wannan littafin wannan malamin yaushe yayi shi to wannan kaga shine evidence wato ka ba da shaidan abin da kai ba kawai a kwakwalwarka ka bincika ba wani malami yake cewa ba sun je wani dokta sai ya ce masa a je a yi abu kaza da abu kaza a ɓangaren addini sai ya duba sai ga akwai akwai dalilin da zai bayar a littafin kawa'id sai ce to idan na je na ba da hujja na samo wannan karatu a cikin kawa'idi ni kuma na duba kawa'idi ban ga wanda ya yi shi ba ko akwai wanda zai ci mana ga wanda ya yi kawa'idi ba malamai dai su suka tara sai doktan da yake kwararre ne sai ya ce to abinda zaka yi in dai hujjar ta ka a cikin kawaidi ka samu ka ce na samu hujja ta daga cikin kawaidi littafi kaza ba a bukatar waye shi saboda karfin sa to fa talaqi adamu min rabbih kalimatu wa taba la innahu tawwabur rahim shikenan Allah ya karbi tubarsa domin innahu shi Allah huwa shine at-tawwabu at-tawwabu me yawan tuba ai kasiru taubati bi ma'ana abinda ake nufi annal abda kullama aznaba wa taba qabilahu fa huwa kasirul qabul tawbati man taba abinda ake nufi duk sanda bawa yayi laifi idan yayi laifi kuma ya fahimci yayi laifin to shikenan in ya tuba Allah zai karbi tuba tasa shi yasa akwai laifukan da mutum yana yi zai dauka ba laifi ba to duk laifin da kake ka dauka ba laifi kai ba za ka tuba ba kaga in ta kuma ba za ka yafi maka ba kenan to shi yasa in kana laifi ka tabbatar kayi laifin kuma ka tuba kai ladama to idan aka ce idan mutum yayi laifi ya tuba kamar yadda annabi adam yayi abu da kamar a zahir laifi ne to ana cewa mutum mai yawan tuba wa yusammal abdu tawwaban ana iya faɗan bawan Allah in yayi laifi ya tuba ana ce masa tawwaban bi ma'ana annahu kullama aznama duk sanda yayi laifi nadima wastakfara wala yasirru zai yi ladama zai tuba kuma ba zai tabbata akan laifin ba menene sharadin tuba sharadin tuba suna da dama sun kai abu hudu saboda haka in muna laifi in muna so mu tuba sai mun bi ta wannan matakai kamar guda uku zuwa hudu na farko idan kana laifin aka ce ba kyau ka ji bakka jin dadi shine ladama ka ji haranka yana baci abu na biyu wal iqla'u take ka kwabu ka daina yin wannan laifin abu na uku wal azmu ala Allah ya'uda ka kulle a ruwanka har abada wannan abu komai dadin sa ba za ka yi wannan laifin ba wayannan guda uku idan kuma laifin da kai ya shafi haƙƙin wani ne wannan tsakaninka da Allah ka gama da shi amma in laifin ya shafi haƙƙin wani ne to dole ne sai ka mayar masa ko ko sai ka nemi ya yafe maka dole kamar ka ce ma da na cuce ka ina wucewa ta gonarka na ciri gyaɗa kaza ko ko na kari kayan tumo kaza sai ka faɗa masa in ko kana jin nauyi to shi kenan sai ka ce ya yafe maka shi ne musahama ko ka mayar mara abin da ka ɗauka ko ka ce ya yafe maka in abin za ka iya mayarwa ko ka za ka iya cewa ya yafe maka amma in ka masa laifin da bai kai baka isa ka lokaci ka masa laifin ba fa to ka daina irin wannan laifin kai ta tuba kai ta nadama ai akwai laifin da an kai mutum baka isa ka mayar mara ba kuma baka isa ka ce na maka kaza ba ko akwai su da yawa ba bukatar mu faɗa to in irin wannan ne a take sai ka ji bakka jin daɗi kuma ka tuba wa Allah kuma ka kulle ba za ka ƙara koma irin wani laifin ba dan cewa na maka laifi kaza zai jawo bala'i to wannan shine ka'idar tuba annabi adam sai tuba da ya tuba shikenan sai aka yafe masa to fa kullum min al-abdi kowai ba yaushe daga bawa idan mutum ya tuba ko ko ubangiji ana iya ce masa at-tawwabu Allah ana ambatansa at-tawwabu mai karban tuba dan adam in ya laifi in ya tuba ana ce masa at-tawwabu fa kullum min al-abdi warrabi yusamma tawwaban bil wajhi al-mutaqaddam mutum ana iya ce masa at-tawwabu Allah ana iya masa at-tawwabu lakin amma la yuqalu fir rabbi ta'ibun Allah ba a ce masa ta'ibun mai yawan tuba in ka faɗa ka kai laifi ana iya cewa dai mutum at-ta'ibu min az-zambi kamar la zamba lahu mai tuba daga laifi kamar bai da laifi amma in Allah ne ba za ka ce ta'ibu ba ya tuba ba a ya wuce nan li anna asma'ahu domin sunayen Allah tauqifiya ne shikenan annabi Adamu an gama da wannan an karbe shi shikenan sai Allah ya ce ya sauka ya sauka a bayan ƙasa malamai sun yi ruwa da yawa an ce daidai gun da ya sauka daga aljannar ya sauka ne a ƙasar indiya kuma a ƙasar indiyan a yankin sri lanka a gargaci cikin ƙasar indiya akwai wani yanki da ake cewa sri lanka a to a daidai wannan wurin shi yasa da turarensu da mutanen kuma suke da kyau sosai saboda annabi adam daga aljanna shop nan ya sauka kuma tun daga saukansa lam yazal لما نزل مكث 300 سنه لا يرفع رأسه الى السماء حياء من الله تعالى tun daga saukansa a wannan wuri sai da ya samu shekara 300 saboda kunyar Allah baya daga kansa ya ga sama saboda laifin shekara 300 ya baya iya daga kansa ya kalli sama saboda abin da ya tattare ga Allah bayan kuma gashi a koyi din ba laifi bane a sarari ne zamu ga ba laifi amma adam annabi adam a koyon ba laifi bane in bai yi ba ya za a yi a taho kuma an ce Allah kwace sai an taho duniya wa ƙarƙila malamai suka ce lau anna dumu'a ahlul ardi lau anna dumu'a ahlul ardi jumi'at lakana dumu'u daud akthar da za a tara hawayen mutanen duniya gaba daya a tara hawayen su sai kuka a tara hawayen su bai kai hawayen da annabi dauda ya zubar ba lokacin da ya wannan abu da yayi dan sai aka ce duk kewayensa sai da ya zama kamar lambu da hawayensa walau anna dumu'a daud ma ahlul ardi jumi'at lakanar dumu Adam aksar da hawayen da annabi Dawud ya zubar da hawayen sauran mutanen duniya da suka zubar da za a tara su su kai hawayen da annabi Adam ya zubar ba a lokacin da abin ya same shi kullu habidu minha jami'an ubangiji tabaaraka wa ta'ala sai ce sai muka ce ihbidu ku sauka minha daga aljannar jami'an gaba daya da kai din da matar taka da abin da kuka ɗauka na zuriyarku, inda inda da shi da matarsa ne ƙulna haɓe ɗara a ce, ku sai aka ce ƙulna haɓe ɗumin ha jami'an, ku sauka gaba ɗaya daga aljanna. Fa in ma ya ci yanna kun minni hudan, idan shirya za ta zo daga gare ni, wato za a kawo muku littafi, za a kawo muku ma'aiki, ku ‘ya'yan annabi Adam, idan wata shirya daga gare ni ta zo aka aiko wani annabi bayan annabi Adam ko aka aiko wani ma'aiki, ko aka aiko wani littafi na aiki faman tabi a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fa amana bi Allah ta yayi imani da ni wa amila bi ta'ati yayi aiki da biyayya na to aga masa fala kofun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su dan ba za a makanta musu ciki ba a lahira bi an yada kullu jannati za su shiga aljanna wallazina kafaru
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أنا الله تبارك وتعالى يا لامنشي وأنبي آدم لآيانسا da jikokinsa da zuriyarsa har zuwa tashin kiyama ya ce duk wanda aka zo masa da shari'a littafi ko ma'aiki to duk wanda ya bi wannan shari'ar yayi imani yayi aiki da abin da aka zo da shi babu tsoro albidin sa gare shi ba za a bakanta masa ciki ba za a shigar da shi aljanna to wallazina kafaru kasanu wa'anda suka kafirta da aka kawo musu littafin ko ko annabin ko ko masu gaya musu domin yanzu kan zancen a kawo annabi ya wuce amma akwai littafin alkurani wanda har zuwa tashin kiyama da shi za mu yi aiki to wanda suka kafirce wa kazzabu suka ƙaryata bi ayatina ayoyin mu na littattafai ko ku ayoyin mu na littafin alkurani a ga musu ulaika wa'annan kan sune ashabun nar sune yan wuta hum su dai fiha a cikin wutan kaliduna anan za su dawama maki suna abadan za su dawwama su zauna a cikin wuta la yafnauna ba za su kare ba wala yakaruna ba za su huta ba kullama narjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab duk sanda wuta ta cinye fatar jikin su ta cinye naman su ta tafi za ta dauki zuciyar su ta cinye to in ta ji za ta ci zuciyar tana cikin ci sai a sake mayar musu jikin dan in ta gama da zuciya za a mutu ita kuwa lahira kasan la ya mutu fiye hawa la ya haye ba a mutuwa balle a huta ba a rayuwa balle a danji sauki to tunda ba mutuwa allati tadaliu ala lafida wuta wuta za ta kai har zuciya to daga ta je zuciya sai a mai da sabon jiki da sabon nama da sabon fata ai ta musu azabu eh hum fiha khaliduna anan za su dawo har abada Allah kiyaye mu يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون Allahu akbar bani isra'ila bani isra'ila Allah ya ambace su gurade da yawa a cikin alqur'ani to zakara subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ambata kitabun wato zance ne yaga ake wa mukallafai umuma in kaji an ce bani isra'ila ba iya yahudawa kawai ake nufi ayan annabi yaquba a'a ana nufin kowa da kowa wanda ya kai shekara 17 in ka ji an ce ga laifi da aka yi to karka ce iya wa incan ne a'a kowa da kowa ake nufi ana maka hannunka mai sanda shikenan farkon sura sun masanna sai kuma Allah ya sa mana na biyu a farkon sura dai Allah ya gaya mana umuman wato abin da ya wajaba akan balagagge sai mana magana ta biyu yadda aka halicci annabi Adam sai magana ta uku yadda aka yi gwagwarmaya da annabi Adam da Iblis shikenan kuma yanzu zai gaya mana yadda aka yi gwagwarmaya da bani Isra'ila. To, wayannan bani Isra'ila duk ɗaya ne, kanu fi zamanihi sallallahu Alaihi wasallam, ana magana da bani Isra'ila lokacin annabi yana da rai ne, au ƙablahu ko ku banu Isra'ila lokacin annabi Musa da annabi Yaƙubu da annabi Isa. To, ala kulle halin dai, wato, ana gaya musu ne ni'imomin da Allah ya musu. ga abin da aka yi banin Isra'ila ga kuma irin halinsu, kai musulmi, kar ka yaudari kanka don kai musulmi ne kace za ka yi laifukan da wa'yancan suka yi kace za a barka, to shi ne hikimar. Fa'adda da alayhim ni'aman, Allah ya ƙirga ni'imomin da aka yi wani Isra'ila sai da ya ƙirga ni'ima daban-daban guda goma. Wa ƙaba'iha ya faɗi kuma munanan ayyukan banin Isra'ila ya faɗi guda goma. Wanta ƙamat ya gaya musu kuma foran da aka musu da azabar da aka musu sai da aka faɗi guda goma irin foro daban-daban wal hikmatu fi zikri bani isra'ila allata taqaddamu qabla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma annahum lam yuqadabu bil iman bi rasulillahi an zo ana gaya mana bani isra'ila ne amma wa'incan da ake maganar ba su zamani da annabi ba amma saboda ai akwai ƴaƴansu da kuma jikokinsu saboda haka idan an yi da kaka za a gaya wa ɗa ga abin da kakan ya saboda ya hannu in an yi da ɗa za a gaya jika ga abin da ya faru to shine alqur'ani yake gaya mana saboda haka fa bayyana subhanahu wataala sai ubangiji ya bayani an ni'amal lati an amalla biha ni'imar da ya musu ala usulihim bisa asalin su ka iyaye da kakanu wa bayyana lahum kuma yayi bayani gare su annahum qabalu tilkan ni'ami wa in can kakanin yahudawan sun karbi ni'imar da Allah ya musu bil qaba'ihi da mummunan aiki wabayyana ubangiji yayin bayani annahu anzala alaihim al-afaf Allah ya saukar musu al-afaf kamewa liyatabira man yati ba'dahum domin su lura wanda suka zo a bayan su saboda haka bani Isra'ila an musu ni'ima shine Allah yake kiran su anan yake ce ya bani Isra'ila ya ƴaƴan Isra'ilu duk inda kaji an ce Isra'ilu sune ƴaƴan Annabi Yaqub alayhi salatu wassalam wanda suka fito daga Annabi Yaqub Annabi Yaqub dan Annabi Ishaqa Annabi Ishaqa ko dan gidan Annabi Ibrahim su ake ce musu bani Isra'ila Allah ce ku banu Isra'ila uzkuru ni'imati allati an'amtu alaykum ku tuna fa ni'imar da ne ni'ima na ni'imta gare ku ku tuna ni'imomin da ne gare ku ko ku tuna ni'imomin da ne ala abaikum a iyayenku da kakanninku menene ni'imar da Allah ya musu minal inja'i min fir'auna ubangiji yana daga ni'imar da yawa bani Isra'ila ya tsayar da su daga sharrin fir'auna bayan wannan yana daga cikin ni'imar wa falqil bahar ya tsaga muku kogi gunda in an shiga ake halaka sai ya tsaga muku kogin kuka shiga kuka tsira wa tazalilil ghamami yana daga cikin ni'imar da Allah ya muku ku bani Isra'ila aka sa a girgije yana muku inuwa duk inda za ku je babu rancen rana yana daga cikin abin da ni'imar da Allah ya yi muku kun je ku kuna kokarin za ku je ku yaƙi na jababirawa kamar yadda zamu yi rancen a cikin a gaba cikin suratul ma'ida da kuka tashi za ku je kuka kuka kuka sa masu CID da suka je suka suka duba irin mutanen da Annabi Musa aka ce aje a yake su suka ce kai ai ba za mu iya yakan su ba inna fiha qauman jabirina wannan gu da kace mu je mun tura CID akwai mutane masu taurin kai masu tsananin karfi Annabi Musa yayi yayi yayi yace Allah ya lamince mun in kun je ku za ku samu nasara ai jikin nasu ne yake da girma amma zuciyar bata girma ga manzo Allah da mutum 313 ba kayan fada aka suka ci nasara a wajen mutum dubu ku yi hakuri ku je suka ce a a in Allah in ya matsa sai mun je to za mu je inna lan nadkhulaha wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha za mu je amma sai a fidda mutum ai wani abu kai wani abu daga nan su fice su bar garin sai mu shiga to ai kaga ba a yaki bakin kuma an ce yaki za a yi fa in ya karju mina in muka samu labarai sun fita sun margarin to fa inna dakilu da zamu shiga daga ƙarshe dai Allah ce fa innaha muharramatun alaihim an haramta musu tunda aka ce su je suka ce ba za su je ba suka tsorita suka ce in za su shiga ma sai dai an fidda mutanen garin to in an fidda mutanen garin kuma da ba za a yaki to ubangiji ce tunda suka yi wannan laifin arba'ina sanatan an ba su shekara arba'in za su yi imuwa batan kai a bayan ƙasa tafiyar da duk bata da yawa sai da suka shekara arba'in in aka yi tafiya aka yi in gari yawa sai su ga suna gurbin da dama illar batan kai kenan sai ka ɗauka yamma kake ashe kai gabar kake sanda ka ɗauka kuma gabar kake ashe yamma kake batan kai ya tabbata kenan ɗimuwa to ubangiji saboda a cikin su akwai annabi Musa a cikin su akwai annabi Haruna a cikin su akwai manyan bayin Allah wannan shekara 40 da suka yi bisan da suke zuwa din ba rigarsu ba ta tsofa ba, ba sai ka bukaci kai wanka ba jikin ka bai datti ba, kuma abinci safa da yamma za ana saukar musu. To shine Ubangiji ce, "Uzkuru ni'imati allati an amsu alaikum." Ku bani Isra'ila ku tuma ni'imar da ne mufa na muku fa. Duk wannan ni'imar da na muku ga abin da nake so ku yi, wa aufu bi ahadi ku cika alƙawari gare ni, Allah zai ahattuhu ilaikum wanda ne alƙawari zuwa gare ku wani alƙawari minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku cika alƙawarin da muka dauka tsakanin ku na imani da Annabi Muhammad in kuka cika wannan alƙawari ufi bi ahadikum ni ma zan cika muku alƙawarin ija Allah Allah zai ahattu ilaikum minas thawabi alaihi bi dukulil janna idan kuka cika wannan alƙawarin ni ko zan muku sakamako nan saku aljanna amma abin da nake so ku yarda da manzon Allah aka yi aka yi suka ce sam su ba za su yadda da annabi annabin shi ne annabin ƙarshe ba sun san dai akwai annabi a ƙarshe amma saboda kauciya suka ce amma ba a cikin larabawa ba su a littafin ba a ce annabin ƙarshen a cikin larabawa ba ne kaga wannan hasada ce aufu bi ahadi ku cika alƙawarin da muka yi da ku ku bi ahadikum zan cika muku alƙawarin ku wa iyaya farhabuni wa iyaya a gare ni farhabu ni ku ji tsorona kafu ni ku ji tsorona min tarkil wafa'i bihi duna gari kar ku yadda ku bar cika alƙawarin ku ji tsorona kar ku tsoron wani na amma ina suka ce sam su a cikin attaura a ƙaryarsu ba annabi ba a cikin laraba zai fito ba a ƙaryarsu fa kuma annabi zai fito wani mutum ne gajere abin ba daɗi maganganun da suka kuma ƙarya ne zai fito mai kaza kaza mai kama kaza mai kama kaza ko da yake shi annabi ba a son abin da wani makiyinsa ya faɗa ba a sama maita muna maimaita ne ta ɓangaren laruri amma ba dan ɓangaren laruri ba duk abin da ya shafi annabi ba a ba a maimaita ba eh maimaita ma zai iya zama zai iya zama hatsari eh ko tarihin zaka duk abin da yake kamar an faɗe shi kamar da dan ƙasa ƙasa an dan rage masa daraja to karka akwai wani shahararren malami na duniya ana ce masa Sheikh Muhammad al-Busuri shi al-Burda shi Hamza ya duka malamai sun san su to fasihi ne yana iya waka a lokaci guda zai iya koyan ga dubu saboda tsabar ilimi da larabci da sanin larabci lugga shikenan sai ya fara al-Burda yana yaban annabi yana yaban annabi yana yaban annabi sai ya zo wata koyan ga sai ce fa mabalagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim fa mabalagul ilmi matakar ilmi dai kolilin ilmi dai kowa ya sani a duniya annahu cewa manzon Allah din basharun mutun ne da jiki da fata irin halittar ta mutun ne ganan Muhammadu Busu shikenan ba ilimin ya tafi ya sai kasa gaba ai mutum din ne amma sai ya kasa faɗan abin da zai a gaba ilimi ya tafi malamai suka ce sai da ya kwana biyar ba abin da bai a wannan littafin bai ce komai ba sai da ya kwana biyar ba abin da zai faɗa mutum ne hatsi in ya fara waka kawai zai ta amma sai zama ilimin ya tafi bayan kwana biyar shine sai ya ruya da yake babba ne sai ya ga manzon Allah da ya ga manzon Allah sai ce ya kace ka daina ka daina yaban sai ya ce eh ai abin ne na kasa tunawa sai annabi ce wa annahu khairu khalqillahi kullihi abin da aka faɗa ke kace matukar ilimin da da aka sani kowa san annabi mutum ne amma a cikin mutanen shine mafificin dukkan halitta gaba daya to shine maganin da daga nan kuma shi gaba da wakin littafin yana nan a hannun almajiri ana ce masa alburda to shi yasa in ba ya zama dole ba wai wai kashi ne a jikinka in ba dole ba za ka sa hannu ka share to amma in ka ɗauko kara in baka sa ruwan ba in ka da kara kake gogewa da ruwan ba zai fita ba dole sai ka samo sabulu ka dan sa hannunka tuku kaga larura ne ko yawa wa ahu bi adi wa bi adikum wa iya farhabun ku ji tsoro na gare gare ne za ku ji tsoro ba na wani na ba na wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوني كما bayan kun cika alƙawari da muka yi da ku shine kula da manzon Allah da imani da abin da yazo da shi ni ma zan cika muku alƙawari zan baku aljanna Allah ce to wa aminu ku yi imani bima anzaltu da abin da na saukarwa annabi Muhammadu shine alqur'ani saboda haka su ko suka ce ba za su yarda da alqur'ani ba wa aminu ku yi imani bima anzaltu da abin da na saukar na alqur'ani shi alqur'ani littafi ne musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da yake tare da ku na at-taura domin abin da yake cikin ataura a bauta wa Allah shi kadai annabi Musa annabin Allah ne to a cikin alqur'ani ma a bauta wa Allah shi kadai a yadda da annabi Muhammad annabin Allah ne wala takunu kar ku kasance ku yahudawa kar ku kasance ku zama awwala farkon kafirin bihi ku ne farkon ahlul kitabi da za ku kafirce wa wannan littafi da Allah ya aiko li an khalafakum taba'un lakum shikenan idan idan idan kuka kuka kuka kuka kafirce wanda zasu zo a bayan kuma sai su bi sai su bi abin da kuka bi dama illan na gaba in ya lalace kaga na bama in yazo lalacewa zai to idan kuka lalace ku kuma ke wanda zasu zo a baya shine kalafukum wanda zasu zama maimakon ku kuma sai su bi ku fa ismuhum kuma laifin wa in can da suka bi ku din a cikin batan kuma su ma za ku samu za ku samu kamashi domin duk wanda ya sunnanta hanya mai kyau za a bashi lada kuma za a bashi ladan wanda ya zo a ba haka wanda ya sunnata mummunan abu aka zo aka yi to bayan an bashi laifinsa na mummunan abu duk wanda ya zo a bayan yin mummunan abu za a bashi kamashin to kar ku kasance awwala kafirin bihi malamai suka ce an ambaci munanan ɗabi'un Yahudawa guda goma. Ɗaya daga ciki suna daga cikin maganganu su munana idan annabi ya gaya musu magana ya musu waje sai ce sami ina wa asaina. Mun ji amma ba za mu yadda ba, mun saba. Laifinsu na biyu, wata kazihumul ijla, da annabi Musa ya tafi zai karɓo a taura a tsuri sina, ya bar bani Isra'ila da annabi Haruna, sai wani mutum daga cikinsu Musa Samiru, sai ya musu, ya fotanta musu ɗan maraƙi, ya ɗebo ta ƙasa ya zuba, ya mana ƙara, sai suka ce wannan ne Allah, aka laifi na bikin. Bayan wannan da aka ɗebe su, aka ce su je su za a karɓo da saƙon Allah, suka ji Allah yana magana da annabi Musa, yana magana da suka ji magana ba ta gabar ba ba ta kudu ba ta arewa ta ko'ina suna ji sai suka ce arina Allah jaharata Musa muna so a nuna mana wanda yake wannan maganar a sarari mu gaishe kuma sai saba maganar da aka umarce shi da su fa baddala allazina qawlan ghayra allazi qila lahum an ce su bi Allah su yi istighfari sai suka juya suna rawa suna maganganun da ba haka aka ce ba yana daga cikin laifin yahudu da aka ba su abinci ana ba su manna da salwa sai da aka shekara wajen arba'in sai suka ce mu ya musa lan nasbira ala da amin wahid mu wani abinci kullun nama kawai da da da fanta ko coca cola ba za mu iya hakura ba fada ulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha suka ce wai ba za su yi hakuri mutum ne an ba shi abinci kawai ce zai ce ba zai hakura ba kaga laifi ne wa tahriful kalim da kuma juya magana in aka faɗi magana sai su juya ta su ɓata ta da juya kai da juya baya daga barin gaskiya bayan sun tabbatar da kuma bushewar zuciyoyinsu da kuma kafircewan ayoyi na Allah kuma da kisan annabawan Allah ba tare da annabin ya musu laifi ba wa qatlihim lanbi'a bi ghairi haqqin wa amma uqubatihim amma foran da aka sa wa yahudawa su ma an sa musu foro guda goma na farko darbu zullati yana daga cikin abin da aka sa wa Yahudawa kullun in ka gaba Yahude an sa masa wato walakanci wal maskana yana daga cikin abin da aka jarbe Yahudawa an sa musu alamar talauci eh zillatu duk inda ka gaba Yahude zaka shi a walakance ke wal maskana da kuma alamar wato shan wahala misali da Allah tabaraka wata'ala aka samu annabi Isa ba mahaifi shikenan su yahudu sai suka ce ai tunda ba mahaifi suke maganganu marasa kyau ya za a yi annela ki haza ya za a kiro da da da da da ba ba mu san san da kika yi aure ba ma kana abokin ra'asau babanki ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki bagiyan ya tamarki ba karo suka yi ta maganganu suka ce ya aka ta zo da wannan ka kaga me boyar magana suna so su kenan suna so su gaya mata bakar magana su kwana saru da suka tashi sai suka so annabi isa baya sun so sai suka wuce gona da irin wajen so suka ce kai wannan abin da yake yi ya tasar da mace ce in ka zo baka lafiya ya warkar da kai in baka ido in ya taba idan ka ya zama kana da ido in baka iya tafiya in ya shafa karfa ka zama kana tafiya wannan abin da yake ba dan ya fi karfin dan adam ko dai Allah ne ko mataimakin Allah ko kwaɗayan cikin ukun Allah me suka yi girmama yayyawa su ko Yahuda sun sauke Annabi Isa ya gaza ma kowa ko to saboda wannan abin da suka yi su Yahuda sai aka sauke su ƙasa duk inda suke akwai zilla akwai walakantuwa wal maskana akwai alamar talauci saboda sun walakanta abin da bai kamata su walakanta ba su ko inan da suka ɗaukaka ɗaukakan yayya sai suka zama ba musulmi ba su ɗin ma dai ƴan wuta ne in ba su ba amma kuma suna sama girmama suka yi waje alnan lazina taba'uka fauqal lazina kafaru ila yawmil qiyama sai muka sanya wanda suka dan bi ka sama to hata wanda suka bi shi din su wa'annan nasaru su ne sama sai da aka samu shekaru ɗaruruwa ba ya fude a bayan ƙasa bashi da gari bashi da ƙasa sai da suka koma jikin nasarun suka ta rarrashin su kuma aka je akan dan kaka musu wani bangare a cikin Palestine kasar Sham daga nan kuma suke ta dama musulmi ake ta shan wahala ga maskana alamar wahala duk inda bai huda yake akwai alamar wahala me alamar wahala zaka ga ya kafa kamfani kamfanin an sai kaya mai yawa ana gudanarwa ana gudanarwa amma shi da yake zai kula da kamfanin in ka zo wani lokacin ka taka saba ne sai ga shi da gajeren wando da singileti tun daga karfe bakwai har rana ta faɗi da Allah ba matalauci ba ya sa kamfanin da ba zai kasa mil- dubban miliyoyi ba amma ko ruwa wani lokacin ba zai samu dama ba sai dai ya sha a tsaye wai yana aiki kar aiki ya bashi talauci ne aminatun nasu ba ta sunanar alhamdulillah to Allah ya riga ya jefa musu talauci da wal maskana da kankanta da kankanci walakanci wal ghadab min Allah Allah ya sanya musu azaba daga gare shi wa ida'ul jizya lokacin manzon Allah da sahabbai suna ba da jizya wani kudi da ake yanka musu wa amruhum bi qatl anfusihim yana daga walakancin da aka sa wa yahudawa an umurce su da su kashe kawunan su yanzu ba ka kashe kanka ba ku kashe yatsanka ai wahala ne amma da suka yi wannan laifi suka bauta wa ɗansa, shi kenan sai Ubangiji ya ce, To, yanzu bakku da tuba, fa tubu ila bari ku tuba zuwa ga Ubangijinku, aka ce, Mi za su aka ce, Faktulu an fusakun, ku ta kashe kawunanku, zalikum kairun lakum inda bari ikun fata wa alaikum, kisan kawun na ku shefu alkhairi a gun Allah mahalicinku, zai karɓi tubarku. Shi ne da suka da suka da suka je abin ya musu yawa, shi ne aka ɗan sa musu duhu, aka yi ta dokuwa, aka yi ta dokuwa aka yi ta kashe-kashe kuma bayan an gama kashe-kashen sun kashe kawunansu kuma Allah ta da su wannan ma wahalar da Allah ya musu ne wa amma uqubatuhum al-ashara wa amruhum bi qatl anfusihim kuma yana daga cikin foran da aka yi Yahudawa wa maskihim qaradatan wa kanazira an shafe su sun zama birra sun zama aladu duka a cikin Yahuda aka an ce kar su yi su ran asbara annabi sai ce kar ku su da da Allah ya ya ya tabbatar da annabi Musa ya samu nasara sai aka ce musu to yanzu ku zaɓa na daya da za ku dan samu hutu kar ku na aiki sosai saboda ku ta zamar muku ranar da za ku na ibada suka ce ba sa san juma'a ba sa san ladi sai aka ce to wace rana kuke so a faɗar su sai suka ce asubur wai wai Allah ma bai aiki ba su ma za su huta asubur saboda an fara halitta ran Lahadi an ƙare ran Juma'a wajen faduwar rana to asibir din Allah ya asibir ne wai bai aiki ba saboda a samu kwana su zama bakwai ba dan Allah ya gaji ba wa ma masana min lugubi to saboda sharrin yahudu sai suka ce ai tunda Allah bai aiki ran asabar ba su ma sun zaba asibir ba za ta aiki ba annabi sai ce to kun zaba ba za ku yi aiki ba suka ce ba za ta aiki ba yace to kar ku yi aiki komi kar ku yi sai aka jarrabe su kuma suna da babban kogi sai zama ya zama duk asibir ɗin sai su ga kifi har kamar ya fito waje ya rawa kogin a cike yau masabtihim shurra'an wa yau malayas bitun lakatim ranar asibir da aka ce an ba su fito kar sai da su yi aiki ganan kifi a sarari ranar da ba asibir ko saura kwanaki sai a sha wahala da kira kama na ɗan wanda za a ci shikenan suka ce to ai tun da asibir ne aka ce kar su yi aiki ran juma'a da yamma sai su je sai su tona sinkiya kifin da yake cika kogin sai ya ta fita ya ta fita ya ta fita in dare yayi shikenan sai su toshe ran ladi sai su annabi sai ce ah ya aka haka kun ce kun zaba asubar kuma kuka yi wannan suka ce eh ai ga admin da kuka yi aka ce to kuna dabara Allah kenan sai aka ce musu to tuba su kunu kiralatan kasu ina ku kasance birra walakantatu da alabi saboda an musu horo yana daga cikin wahalar da aka yi wa inzalul rijz alayhim minas samai an sauko musu azaba daga sama wa akaza sa'ika kuma an musu tsawa wa tarim dai ba ta uhilal lahum kuma an haramta musu dadadan abubuwa wanda aka halarta musu da wa an haramta musu basa cin kitse duk bai hudan gaske ba zai ci kitse ba hurriman alayhim shuhumahuma illa ma hamala zuhuruhum aw alhawai aw maktasat bi azm duk kitse ba za su sai yasa daga daga yammaci ana tafiya da kitse jibgi jibgi daga mutanen mu suna ta saya suna ce ko sun san da ya aka yanka ko kware karfin hali eh karfin hali ko kware san a cina ma to bai hude baya cin kitse wa hadhihi al'asharat wa innan guda goma goma a asalin su akai wa qad wabbaka Allahu al-mu'asirina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bakanta ran ma wanda suka yi zamani da annabin Allah ya bakanta musu rai da abubuwa guda goma wanda su Yahuda suke kitmanihim amru Muhammadin a cikin at-taura da linjila sun san sifar annabi Muhammad sun san labarin sa amma da suka zo da annabi ya bayyana suka ce san babu zancen annabi Muhammad a cikin littafin su kaga wannan bala'i ne wa tahrimul kalim wa tahriful kalim kuma sun kan juye kalma amma wari'iha yuharrifuna al-kalima an mawadi'aha daga cikin sharrin yahuda suna iya juyawan kalmomi daga gunda take wa qawlihim hadha min indillahi kuma wani abu idan suna bukatar sai ce Allah ne faɗa in ba sa bukatar su kuma sai ce ba Allah bane faɗa wa qatlihim anfusahum da kuma kashe kawunan su wa ikrajun fariqan min diyadin da fuka da kuma fidda yanki daga cikin wasu mutane su fidda su daga gidajen su kuma wa hirsuhum alal hayati yana daga cikin abin da aka jarrabu ba yahude tsananin rayuwa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihi min al'azab an yu'ammara ba yahude zai so a ce ya samu shekara dubu ba wani abin wanda yafi son ya rayu irin ba yahude shi yasa in ciwo yasa hankalin sa yakan tashi saboda ba gaskiya ubangiji ce ko da an ba su shekara dubu din ai ba za su ne santa ba daga azabar da aka kaddara musu to san rayuwa da san dukiya ba su wa adawatihim li jibril da kuma gaba da suke yi da malaika jibrilu wa tibahum sihir da bin sihiri wa qawlihim yana daga cikin abin da aka jarabe su yahuda suna cewa ai su ba sa laifi wai su na hanu abunallahi wa ahibba'u a fada su su yayan Allah ne yana daga cikin mummunan laifin su da suke ce yadullahi magalula ana musu alkhairi da aka dan alkhairi sai suka ce wai Allah ya ya rike hannunsa qala ta'ala sai Allah ya ce gullataydihim wa li'nu bima qalu to duka wannan laifuka ne na yahudawa wala takunu kar ku kasance awwala kafirin bihi ku ne farkon wanda kuka kafircewa daga cikin ahlul kitabi wala tashtaru kar ku canja bi ayati da ayoyina na cikin alqur'ani samanan qalilan wato dan amfanin duniya kadan la taksumuha kar ku boye abin da yake cikin ataura na safar annabi da labarin annabi kawfa fatima ta akuznahu min safaratikum wai tsoran kar ya tsere muku abin da kuke karba wato matsalar su shugabannin su idan suka zo suka ce eh a cikin ataura akwai bayanin annabi mai kama kaza kuma a cikin laraba zai fito to daga nan algaba shi ne shugaba saboda ka sauran na ƙasa da su malaman za su taru su kuma gun annabi to kaga su kuma sun bar kenan sun sauka akan kujerarsu to shine dalilin da yasa suka ce ba sa so wa iyaya a gare ni ne fattaquni ku ji tsoro na ku kiyaye ni na'am ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون الله أكبر الله يشي كو يهودو da kuma wanda suke ba Yahuda ba har zuwa tashin kiyama wannan aikin aya za ta yi aiki wala talbisu kar ku cudanya alhaqa gaskiyar da aka saukar a gare ku bil batili da barna da ƙarya allazi tabtarunahu wanda kuke kirkira da kanku kar ku yahudu ku cudanya gaskiya da bata kar kuma ku boye gaskiya haka ku sauran musulmi kar ku cudanya gaskiya da bata kar kuma ku boye gaskiya wa antum wa taktumul haqa ku boye gaskiya na kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa antum alhali ku ku dinnan kun san ta'alamuna kun sani annahu haqqun cewa manzon Allah din gaskiya ne Allahu akbar to anan in an ce a yahudu aka saukar da wannan aya asalin sauka to ana mana kenan hannunka mai sandan ko ma wane ne a ma'aikata ne ko a gidanka ko a anguwarku kar ka yadda ka ɓoye gaskiya saboda wani dalili ka bayyana ƙarya in kai haka ka yi koyi da irin waɗannan malamai kenan saboda haka lallai ne idan ka san gaskiya ko da a jikinka ne in ka faɗe ta za ta yi tasiri ko da a ƙaninka ne ko ɗanka in ka faɗi gaskiyar zai ji ba daɗi to ka faɗi gaskiyar ya ji ba daɗi in ya fi ka ɓoye gaskiyar da ɗan uwanka ko ɗanka ya samu kwanciyar hankali. Kai malami, idan an zo an tambaye ka, ka faɗi gaskiya kar ka yadda ka ɓoye gaskiya, in ba ka san gaskiyar abin ba abin da ya kamata ka ce, ban sani ba, Allahu a'alam. Kar ka yadda ka ce, ina zaton kaza ne, saboda wai kar a ce ba ka san wannan abin ba. In kai haka ka shiga ƙarƙashin wannan aya. in aka zo aka tambaye ka wannan meye kaza da kaza kace a a ban sani ba ko ko sai na je na tambayo ko ko na sani amma na dan manta sai na duba to wannan shine mafita ga imamu maliki a rana ɗaya sai a zo a mata tambaya 20 malami ne da sai ce a a ban sani ma maliki me kaza da kaza da kaza da kaza sai ce a gaskiya ban sani ba ga sai dai Umaru khalifa na biyu idan an zo an tambaye shi abin in bai tabbatar da shi ba sai ce a a Allahu a'lam ba sani ba wannan shine adalci wai akwai wani malami a Kano da aka yi shi yace shi duk ilimi gaba ɗaya ya sani aka ce a a duk ilimi ka sani yace duk abin da yake na ilimi ya sani shikenan sai aka zo aka zo zancen gado a tambaye shi wannan mas'alar ta gado ya fitar da dai a tambaye shi wannan hukunci mai wahala na gado ya fitar da dai malama suka yi suka yi su kama shi bangaren gado ya kasa kamuwa annabi ko yayi hadisi ya ce duk wanda ya san ilimin gado to a cikin ilimi ya san rabi sai aka ce to bari a sake jarraba shi wajen wani bangare aka jarraba shi bangaren larabci da balaga da nahawu da mantik da sarhu aka jarrafa aka masa tambayoyi bai amsa wasu ba aka ce kace ka sani yace to ai wannan in ka tambaya abinda ba sani ba ai ba ce maka ne ba sani ba na ce maka na sani ne to ai annabi malamai sun ce in aka tambaye ka baka sani ba ka samu darajar rabin ilimi an tambaye ka me hukuncin kaza me kaza sai kace baka sani ba ka samu rabi to tunda na ce ban sani ba na samu rabi ga can gado na samu duka na samu ilimi gaba saboda haka in baka sani ba ba kunya bane addinin da ba naka bane kuma abin nan da larabci yake kai ko ba haushe ne in baka san abu baka ce a'a ban sani ba ko ko sai na duba ko ko sai na je na gamu na gaba na tambayo wala talbisul haqqa bil batil kar ku cudanya gaskiya da barna da kuke kirkira wa taqsimul haqqa kar ku yadda ku koye wato gaskiya kamannin annabi wa antum ta'lamun alhali kun sani to shi yasa malamai suka yi bayani mai yawa suka ce duk malamin da yana da ilimi yake aiki da ilimi ko ko yana da ilimi aka tambaye shi abin da bai sani ba ya ji kunyar kar a ce kamar malam wane yadda yake da almajiri bai san kaza ba da tambaye shi sai ya faɗi abin da ba daidai ba to in ya sake za a masa azaba kafin ai azaba a mai gotar dodo wa alimun bi ilmihi lam ya amalan mu'azzabun min qabli ubadil watan malamin da baya aiki da iliminsa kuma yana iya bada fatawa ba tare da ya sani ba kafin a sa ai azaba a masu bautar dodo sai an masa saboda ka lalle ne wannan ayar tana maganganu a cikin sha'anin malamai wani malamin yana cewa ya ayyuhar rajul mu'allamu gairahu halalinar suka kana za ta'alim, la tanha an kulukin wata te mislahu, arun alaika iza fa'alta azimu, a tanhan nasa wa latan tahi, matatal haƙul ƙaumi ya laka'u, wa ya hajjar sun ne mata tsaye, to sannan hadidu la ta ƙadau. Ana cewa, kai wannan namiji, wanda kake ƙoƙarin koyar da wani kaifan ilimi, ina ma kanka kake kokar koyarwa daga wannan koyarwa kar ya zama kana kana kar ka zama ka san fitila malala dan ka cika ta da mai ka kunna wata wuta a wasu take ba da haske can aka samu awa ɗaya ko abu ko lagwani ya kare ko wata ta kare wanda suka ga hasken kuma sun yi amfani da shi to kar mutum ya zama fitila kana koya wasu kana ce ayi kaza ayi kaza kai kuma ba ruwanka da duk abin da kake hallan nafsuka kana zata alim la tana an kulikin karka hada dabi'a mumuna wata atimi da kuma kana kawo misalin ta arun alayka laifi gare ka idza fa'alta azim in ka aikata mumuna aiki wani mawakin yana cewa kai kana atan atan hannasa kana hana mutane kar su yi kaza kar su yi kaza wala tan tai kai ko ba hasbaka hana kanka mata talhaqul qawma yaushe zaka hadu da jama'a ne ya lakau ya wanda yake dole wanda kake faɗa baka aikatawa wa ya hajar sin ya dutsen da ake washi da shi hajar sin shine akwai wani dutse da ake wasa wuka ko ake wasa kaska shine hajar sin eh mata ta yi kai yanzu dutsen da ake washi da kai baka jin kunya ta sunnul hadida kana wasa karfe kana wasa wuka ta je ta yanka abin da take so wala ta daukai ku abin da ake washi da kai in ka je ko farce ba za ka yankewa ba ai dutsen da ake wasa wuka ai ba abin da ake da shi ko ba wani abin da zai yanka amma duk abin da za a yanka da wannan dutsen ake to wai ana so in kana yi kai din kai ma kai kokari ka aikata wala talbisul haqqo bil batil wa wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana sharrin duniya da lahira Allah ya ba mu lada da kuma alkhairin da ake samu a cikin wannan wata mai falala wanda suka riga mu gidan gaskiya iyayenmu da malumanmu da malumu malumu Allah ya ji kansu Allah ya jaddada haske cikin kaburburansu wanda suke da rashin lafiya Allah albarkacin Ramadana da wannan littafi mai alfarma Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana duk abin da zai tada hankalin musulmi ya jawo rashin zaman lafiya Allah albarkacin wannan wata mai alfarma kamar maganinsa. Allah ka ba mu damana mai albarka, ka kare mu sharrin duniya da lahira. Allah ka ba mu alkhairin duniya da lahira. Allah ka ba mu arzikin duniya da lahira. Salatan annabi goma goma saboda lokacin sallah mukan dan rage. Ayatul kursi da laqad ja'akum qafat. Allahu la ilaha illa. Sinatun wala lamun lahum ma fis samawati wal ardi. Wallazi yashaa. Yubduhum ma huwa al-aliyyul azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi. alaihi tawakkaltu wa la shukul fa da bismillah man ra'aku Allah ji kan magabatan mu Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allahu samad Allahu samad wala gida nasu fatiha da salatul fatiha min sharri ma akala wa min sharri gasid wa min sharri min sharri waswasil kannas alladhi yuwaswisu غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا فاتحة أجب